Shiru bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala al-mab'us rahmatan lil alamin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in yawa akwai shi a cikin waya sannan an yi mukaddima ne cikin hiliya yanayin zai farkon farkon darasin alfasulul awwal adabu ɗalibi fi nafsihi fasali na farko ladubba na ɗalibin ilimi a cikin karan kanshi ladubban da ya kamata ya kiyaye shi karan kanshi a cikin neman ilimin shi na farko al'ilmu ibada sanin cewa ilimi ibada ne asulul usul fi hazil iriya asali cikin asalin asali cikin wannan hiliya yake wannan littafi balwali kulli amrin matsalub bare ce cikin dukkan wani lamari ma da ake so mutum ya nema ilmuka bi annal ilmi ibada ka sani cewa ka sa akan ka cewa ilimi ibada ne qala ba'dul ulama wasu daga cikin malamai suka ce al ilmu salatu sirri ilimi sallah ce boyayya wa ibadatul qalbi ibada ce ta zuciya duk wanda ya kasance yana neman ilimi to kamar yana ta sallah ne wa alaihi fa inna sharda ibada to akan wannan sharadin ibada ku shine na farko inda ilimi ibada ne ikhlasun niyya lillah tsarkake niyya ga Allah dan Allah yana cewa ma'umiru ila li abdullahi mukhlisin lahu din wa fil hadisi al fard al mashhur hadisi sananne shahararre daga Umar annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa innamal a'malu binniyat fa in faqada al ilmi ikhlasun niyya idan ilmi ya rasa kyakkyawan niyya in taqala min afdal da'ati ila ahad al mukhalafat sai ya cirata daga mafi kololuwa biyayyar Allah mafi daraja biyayya ya koma zuwa ga mafi kaskancin saban Allah in an samu kyakkyawan niyya ilimi zai kasance babbar hanya ce ta shiga aljanna in kuma an samu mummunan niyya sai ya zama na akasin haka yace wala shay ayu haddimul ilma ba abin da yake karya ilimi misali riya kamar riya riya shirka riya shirka ce aw riya ikhlas ko riya ta ikhlasi wa misali tasmi da neman ji da jiyatarwa ya rika yi dan a ji kawai a ce ya iya bi an yaqulu musammi'an shi mai neman ajin ya rika cewa alimtu wa hafizu na san kaza na har da ce kaza na har da ce kaza wa alaihi to akan wannan falzam faltazim takhallus min kulli ma yashubu ne ya cika ka lazimci neman huta neman tsabtata daga dukkan abin da zai cakudan maniya ka fi sirkil dalabi a cikin gaskiyar neman ilimi ka hubbu zuhuri kamar neman bayyana neman shahara wa tafawuku alal aqrani da a ce ka kece sa'annu cikin ilimi waja'alhu sullaman li aghradin wa a'rad da kuma saboda neman ka sanya ilimi ya zama na kuranga ce li aghradin saboda wasu bukatu wa a'rad da wasu haja ta duniya min jahin na wani daraja da mutunci au malin ko kuma dukiya au ta'zim ko dan a girmama ka au sum'atin ko dan a rika ji ana cewa wani karatu sai wani au dalibin muhammada ko neman ago a yabe ka duka wannan ka huda su a zuciyarka au sarfu wujuhin nasu ilaika ko kuma neman huskan mutane su karkato gare ka rika cewa wani ne mala ba ba kamar shi inna hazihi wa amsalu idza shabatun niyya afsadata wannan da kwatankwacin sa idan sun cakuda da niyyar dalibin ilimi su bata mishi ilimin shi wa zahabat barkatul ilmi albarka ilimi sai ta tahi wali haza ya ta'ayyanu alaika saboda haka ya zama tilas akan ka an taham niyyatuka ka kiyaye niyyarka min shaubil irada ligairillah daga cakuɗa nihinka ga wani Allah bal wa tahamil hima kai kokarin kiyaye iyakar iliminka walil ulama fi haza aqwalun wa mawaqifun yace malamai akan wannan suna da maganganu da matsaya bayyanta darfan minha na ambata wani abu daga ciki fil mabahas al-awwal ce mabahas na farko min kitabit ta'alum a cikin wani littafi da shi mai wannan littafin at-ta'alum sunan shi malantar bogi wa yuzadu alaihi nahayul ulama malamai suna ƙara abin da malamai suka hana an rubuliya ta game da abubuwan da ake lissahin su kawai abubuwa ne na ganga wahiyar masailul tiyura da bai shura mas'aloli ne wanda kawai ake yin su don shahara ka ɗauko wasu mas'aloli don a ce kawai ba wanda yake da sani sai wani wa kad kila wasu malamai suna cewa wasu suna cewa zallatul alimi tuntube na malami madrubul lahat tabulu abin buga maganga ne duk wani wanda zai kuskure a cikin mujtama cikin al'umma kuskuren shi yana da sauki gami da a ce malami ya yi in ya yi kuskuren da bai kai ya kawo ba za a buga ganga a shiga gari da shi a yi ta yada daga sufiyan rahimahullahu ta'ala yake cewa kuntu ujitu fahimar qur'ani na kasance Allah ya bani fahimtar qur'ani falan ma kabilta surra yayin da na amshi jika ta kuɗi da aka bani saboda wannan sulibtuhu sai aka kwace mini wannan karatun qur'anin nan mance shi yau da gobe yace fastam sik rahimakallahu ta'ala bi ruwatul huska kayi riko Allah jikanka da igiyawa da take mai kabri mai kwari min hazihi shawa'ib daga wannan cakuɗe cakuɗen bi an takuna ma a bazalul juhudi fil ikhlas ka kasance tare da yin iya ƙoƙarinka a wajen neman ilimi da ikhlasi to ka zama shadidal khawf min nawaqidi kana mai tsananin tsoro ga abin da zai warware maka ikhlasin nan azima liftiqari mai tsananin bukata ne wallahi ja'a ilaihi subhanahu da mekawa da zabura zuwa ga Allah wai aswayu wayu usaru ana hikaitawa daga Sufyan bin Sa'id sauri rahimahullah ta ake cewa ma alish da shay'an ashaddu alayya min niyyati ba abin da nayi ta gogeggeniya da shi yayi ta wahalar da ni sama da ya bani tsanani sama da niyyata wa an Umar bin Zar annahu qala li walidi yana cima baban shi ya abi ya kai ma'aihina malaka iza wa astan nasa akhazahum al-buka me ya same ka idan kana ma mutane wa'azi sai su rika yin kuka wa iza wa azahum ghairuka la yabkuna idan wani ba kai ba yake musu wa'azi ba su kuka fa qala sai ce ya bunay ya kai dana laysatun na'ihatu sakala mislu na'ihatil musta'jira anna'ihatu sakala mai kukan mutuwa wadda take ita ta yi barin ba ta zawwa da daidai mai kukan mutuwa wadda ita haya aka ɗauko ta ya ce wa faka kallah kenan shi wancan da ikhlasi yake yi su kuma wannan ba da ikhlasi suke yi ba mai yin wa'azi da ikhlasi da idan Allah shi ne yake zaburar da kukan masu sauraro saboda shi ne wanda aka ma mai kukan na hakika ya ce wa faƙa Allahu rishi duka Allah shiryar da kai ga shiryarka na biyu alkhalasatul jami'a li khairai duniya wal akhirah wata ɗabi'a guda kuma wadda ta cancanta na farko shine ikhlasi ya kare da shi sai kuma ɗabi'a ta biyu alkhalisatul jami'a wata ɗabi'a wadda ta game alkhairan duniya da lahira muhabbatullahi ta'ala wa muhabbatu rasuli san Allah da manzon shi wata haƙiƙuwa kuma da tabbatar da ita bi ta mahasul mutaba'a da tsantsa bi ta mahudil mutaba'a da tsantsanta biyayya ga Allah da manzon shi wa qaful asri lil ma'sumi kuma ka rika bin gurbin annabi sallallahu alaihi wasallam ka rika biyayya da yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya shar'anta qala Allah ta'ala Allah yana cewa kul in kuntum tuhibuna Allah ka ce musu in kun kasance kuna son Allah fattabi'uni to ku biyayya gare ni matukar kana son Allah so na gaske to annabi zaka ma biyayya in kai haka me sakamako yuhibbukum la sai Allah ya so ku wa ya gafir lakum dhunubukum ya gafarta muku zunubanku yace wa bil jumlati a takaice dai fa haza aslu hazihi liliya wannan shine asalin wannan hiliya din wannan littafin kenan wa iqani minha mawqi'in najahi min al-hulla zasu zamana wannan sune ma'abkar taji kai taji matsayin abin nan ne kambe ne a cikin ado idan mutum ya yi ado kamban da zai yi ya burge shi ne ikhlasi da kuma san Allah da manzon shi su ne babban ado ga duk abin da zai zo ya ce fa ya ayyuha ɗalibi ya kai ɗalibi ha antum haula'i dullab kai ya ku ɗalibai ha antum haula'i tarabbaitum lidarsi ga ku kun kasance tarabba'atum kun yi zama na tarabbu'i lidarsi zama na cin abinci yake ce ma zaman tarabbu'i biyo ta'allaqtum bi anfusi ilaqin kuma kun rataye da mafi tsadar wani abu mai tsada shine dalabul ilmi neman ilimi fa usikum ina muku wasiya wa nafsi da karan kaina bi taqwallahi fi sirri wal alaniya da aji tsoron Allah cikin sirri da a bayyane fa hiyal udda shine tanadi shine duk wani abin nan abin da mutum zai tanada wa hiya mahbatul fada'ili kuma shine wata farala zata sabko wa mutanazzalul muhamid da duk wani abin da za a yaba zai sabko ya tabbata gare ka wa hiya mab'asul quwa kuma ita ce matattarar karhi wa mi'raju sumu ita ce abin yin mi'raji na daukaka abin da zaka taka ka hau zuwa ga daraja wa rabitul wasiqu anil qulubi alal qulubi anil fitani kuma ita ce igiya mai karhi da zata dar mai zukatu game da dukkan wasu fitinu fala tufardu kada ku yi sakaki akan wannan ruko da tsoron Allah da ikhlasi na biyu ya ce kun alaja da ta salafu sali ka kasance akan hanya turba ta magabata na gari malamai na Allah ya ce kun salafiyan aljada ka kasance mai bin magabatanmu ne akan hanya turba lahiyayya tariqu salafu sali hanya ta magabatanmu na gari mina sahaba sahabbai radiyallahu anhum faman ba da wanda suka zo bayan su man kafa asar mu ga wanda suka bi bayan su fi jami'i abuwa bi dini cikin dukkan babe na addini min tauhidi na tauhidi da ibada wa nahwiya da makamancin wannan mutamayyizan bi zama asar rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuma ka lazamci bin gurbin annabi sallallahu alaihi wasallam wa tawzifi sunan ala nafsika ka azama kanka ibada ta sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wa tarkil jidal da barin gardama da jayayya wal mira da gardama wal khawd fi ilmil kalam da kutsa cikin ilmul kalam wa ma yajlibul afam da abin da zai jayo saban Allah wa yusaddu an shar'i kange ka game da shari'a qala az-zahabi al-imam az-zahabi rahimahullahu ta'ala yake cewa wa sahha an dar qudni annahu qala ya inganta daga dar qudni yana cewa ma shay'un abgadu ilayya min ilmil kalam ba abinda na hitsana sama da ilmul kalam qultu sai nace lima yadkhulu ar-rajulu abadan fi lam yadkhulu ar-rajulu fi abadan fi ilmil kalam wala al-jidal mutum ba zai taba shiga da ɗaya ba cikin ilmul kalam har abada da ilimin jayayya da rikici falsafa wala khada fi zalika da ba zai taba kutsawa cikin wannan ba bal kana salafiyan bari mutum ya kasance mai bin salafa ne salafa na salih magabata na gari wa ha'ula'i hum ahlus sunnati wal jama'a wannan sune ahlus sunna wal jama'a muttabi'una asar rasul sallallahu alaihi wasallam masu bin gurbin annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda shaykh al-islam yake cewa rahimahullah wa ahlus sunna su ahlus sunna naqawatul muslimin sune zababbu cikin musulmi wa hum khairun nas lil nas sune mafi alkhairun mutane cikin mutane na uku mulazamatu khashiyatillah lazimtar tsoron Allah at-tahalli bi imarati zahiri mutum ya siffanta siffantuwa da raya zahiri wal baɗini da baɗini bi khashiyatillah da tsoron Allah ciki da bai muhafizan ala sha'air islam ya kiyaye game da sha'air alamomi na addinin musulunci wa izharu sunna da kuma yaɗa sunna wa nashriha da watsa ta bil amali biha da aiki da ita wadda auce ilaiha da kira zuwa gare ta dalan alallahi ka rika nuni ga Allah bi ilmika da iliminka wa samtika da kawaicinka wa amalika da aikinka duk su tattara su duka nuna abin aikoyi da kai ne mutahalliyan bin rujuliya kuma ka siffanta da mazakunta wal musahara da kuma saukin sha'ani wa samtu sare da kawaici wanda yake nagari wa malaku zalika duk abin da yake shugaban wannan shine khashiyatul jin tsoron Allah wal yaza kana al-imam Ahmad rahimahullah yake cewa aslul ilmu khashiyatullah asalin ilimi shine tsoron Allah falzam khashiyatillah ka lazumci tsoron Allah fi sirri wal alna a cikin sirri da bayyane fa inna khairal bariya saboda mafificin alkhairi cikin talikai yakhsha Allah man yakhsha Allah shine mai tsoron Allah wa ma yakhshahu illa alim ba mai jin tsoron Allah sai malami izan to an haka ne fa khairul bariya huwa alim hiyayyan talikai halittu gaba ɗaya shine malami wala yagib an balika kada ya bace akan zuciyarka annal alima la yu'addu aliman cewa malami ba alisahin shi malami illa iza kana amilan sai in yana aiki da ilimin shi wala ya amalul alimi bi ilmihi malami kuma ba zai aiki da ilimin shi ba illa iza lazamtu khashyatillah sai in ya lazimci tsoron Allah wa sanad al-khatib al-baghdadi rahimahullah ta'ala bi sanadin fihi latifa isnadiyya bi riwayati aba in tis'a khatib al-baghdadi ya rawaito Allah mashi rahama da sanadi wanda akwai kyakkyawan latifa ta ruwaya sanadi wanda ma'aifa guda tara addakwai فقال سيكي تيوا أخبرنا أبو الفرج عبد الوهاب بن عبد العزيز بن الحارث بن أسد بن ليس بن سليمان بن الأسد بن سفيان بن زيد بن أكينا بن عبد الله التميمي yace min hifzihi daga har da shi yace sami'tu abi yaqulu sami'tu abi yaqulu sami'tu abi yaqulu kowa yana cewa baban shi yace baban shi yace har su tara abi talib yake ce har zuwa ali ibn abi talib yace hatafal ilmu bil amal ilimi ya kwankwasa ma aiki koha fa in ajabahu idan ya amsa mishi sai su zamana tare wa illa in ba haka ba irtahala sai ya tahiye shi ma'ana shi ilimi yana kiran aiki ya zo su gamu aiki da ilimin matukar ba aiki da ilimi bai zo ba sai ilimin shi ma ya tahiye shi wa hazihi lafza wannan lafazin bi nahawi an rawaito shi ne daga Sufyanu Sauri rahimahullah na hudu dawamul muraqaba dawamar kiyaye cewa Allah yana ganin ka at-tahallibi dawamul muraqaba lillahi fi sirri wal ana mutun ya dawwama da cewa Allah yana ganin shi cikin sirri da zahiri sa'iran ila rabbika kana mai tahiya zuwa ga ubangiji bayan khawf war raja tsakanin jin tsoro da sa rai fa innahuma lil muslim karjinahan lil da'ir karjinahain lil da'ir saboda su biyun nan kamar hukuke ne ga tsuntsu fa aqbil ala Allah bi kulliyati ka fuskanci Allah gaba ɗayanka wal yamtalu qalbuka bi mahabbatihi zuciyarka ta cika da san Allah wa lisanuka bi zikrihi halashanka ya dawwama da zikirin Allah wal istibjar wal farhi wa sururi bi ahkamihi kuma ka rika yin bushara da farin ciki da jin daɗi da hukunce hukuncen Allah wa hikamihi da hikimomin shi subhanahu wa ta'ala duk abin da aka ce hukunci ne na Allah ya zama kana jin daɗin shi ba wai ranka a ɓace ba kana ganin an takura ka ba a san ranka ba ne ya ga nan ya isa ba ya tafi na alƙana a tuwa zuhud abdu da jinahi wala buzan kwana ba ife na ɗauki ba inda mai tambaya kenan cikin darussan da aka yi